da hudu wanda yake jiya alaranmu ya karanta ta dai aka dan fassara ta ka gurguje ko? eh 74 aiwa 74 74 ya karanta dai an ka dan fassara ta gurguje saboda lokaci insha Allah alaranmu za mu koma ka wannan aya ne sallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير na'am yahlifuna billahi su munafikai suna rantsuwa da Allah ma qalu kalimatal kufri ba su faɗi kalmar kafirci ba Allah ce wa kafaru ba da islamin sun riga sun kafirta bayan musuluncinsu wa hammu bi malam yanalu sun yi nufin abin da ba za su samu ba wato na hirgita taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ta kada shi rami wa ma na gaba ba abin da yasa suke kiyayya da su ainihin manzon Allah da sabansa illa an aganahumullahu wa rasuluhu kawai sai don Allah ya wadata su ga manzonsa min falli daga cikin baiwarsa wa in ya tubo idan suka tuba yako khairan lahum tuban zai zama alkhairi gare su wa in ya tawallo idan suka juya yu'azzibuhumullahu azaban alima Allah zai azabtar da su azaba mai radadi fi dunya wal akhirah duniya da lahira wa ma lahum fil ardi min waliyyin ba su da wani majibinci a cikin ƙasa wala nasirin ba su da wani mai taimakonsu imamu da ce wannan aya ta sauka ga shugaban munafukai shine abdullahi ibn ubayyu sanadiyar wannan ko kamar da shi katada ya ambata wasu mutane guda biyu ne suka yi fada guda Yohanni ne daga cikin kabilar Johaina wanda ke jira suka yi suka zo Madina. Wa ansarin guda ko mutumin Madina ne. To a wajen waɗan fa'alar Johanni wa alal ansari sai shi ba Johaina din ya rinja shi balansarin. Sai Abdullahi ɗan ubai ya ce balansaru ala tansuruna ahakum ba za ku je ku taimaki ɗan wanku ba. Ga wancan wanda ke zokakke na ya to har yana nuna mana abin ga shi abdullahi dan ubai yake ce wallahi ma mizal na mizal muhammadin mu kaga mu nan ba wani abin kwatancin mu da abin kwatancin muhammadu illa kama qala alqa'il sai dai kawai kamar yadda mai magana yake cewa karin magana sannan kalmaka ya kulaka ka kiyaci karin ka cije ka kaga sun to ba su da koyon ba su masaukai mun ba su mina na yanzu har da mu suka wada kaga ya faɗi mummunar magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma ya ƙara da cewa kamar da Allah ya bada labari a suratul munafiqun aya ta 8 la in rajana ila almadinati la yukhrijan yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adhall ya kafika wato su munafukai bayan dawo daga yakin tabuka suna cewa da yan rajana ilal madinati idan muka koma madina la yukhrijan al a'azzu min hal azalla masu girma mafiya girma za su fitar da kaskantattu a cikin ta wai yana nuna su ne amma su girma su da yan gari annabi da jama'a ta su ne kaskantattu su da yake towa sun kai to wani faɗi wannan magana sai wani mutum daga cikin musulmai ya ɗauki wannan magana ya kai ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ma sun ce ɗane na to da ya gaya manzo Allah ga abin da ɗan ubayu da shi da jama'a suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aika ma ɗan ubayu ya ce to yana bi sai yana tawace kace kaza kace kaza faja ala ya halifu billahi ma kana yayi tarzuwa da Allah ya billahi allazi la ilaha illa huwa ban hadu wannan magana ba to sai Allah ya saukar da wannan aya ya halifu da billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah ba su faɗa ba a an karbo daga zaidu dan arkam shi zaidu ya ji wani mutum daga cikin munafukai yana cewa a lokacin manzo Allah yana hudu ba sai koma gehe yana magana irin wa'yan gada yake ko ana bayani su bai hana su yi domin su yi nasu kunguni ya ce da in kana haza sadikan in wanga mai hudu ba ga mai gaskiya na wata cewa manzo Allah salasa inda mai gaskiya na wani hannu sharu min alhamin to jakai masu himu sai zai da harka mai ce mai fahuwa wallahi sadiqun na rike ma da Allah shi manzo Allah mai gaskiya ne don haka wala anta sharrun min alhimari yau ka hijaki zama sharri jaki ya ma ya fi ka sai aka yi maganar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kira wannan mutum aka ce ga abin da ka faɗa ce ni ban ce ba ya tarar zuwa bai ce ba sai Allah ya saukar da wannan ayana mai gaskanta shi yana mai gaskanta zaido yana cewa ya halifu na billahi ma kalu kalimatar kufri suna rantsuwa da Allah ba su faɗi wannan kalma ta kafirci ba kaga duka dai wannan dalilai ne wa'anda suka sa wannan aya ta sauka saboda yawa zaka samu aya aya ɗaya tana da azbabu masu yawa na dalilan saukanta al'ummar ya ambata a cikin littafin sa wanda ya samu suna almagazi ya karbo daga ka'abu dan malik shi ma kabu ya ji ga kakansa ya ce lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo madina a haza ne ƙaumi shi kakan kawai ce sai mutane na suka kama ni suka zo da ni suka ce in na kamur'un sha'ir kai mutum hake mai waka mawaƙi hake suka ce mashi kawo malik fa in shi ta an ta tazira ila rasulillah in kaga dama kana iya ka nemi uzuri ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi badil illati ka kirkira wata illa ka ce ga ga illa da ta hana ma hita wannan yakin ta muka kaga wannan kawai illa dai zunubi na kai don kawo manzo Allah kariya ta sagawarullah bin sai ka roki Allah ya gafarta maka a zuwa ƙarshen hadisin to shi kan kawo maliki ya ga cewa to shi ina zai wa manzo Allah kariya ya ce mai ga dalilin da sa bai hita yakin ba alhali ko bai da wani dalili to shi dai ya faɗi gaskiya cewa lalle manzo Allah ba ma san da nake wadata ba san da nake ni ta da ne kamar irin wannan yakin kawai dai hita ban samu yi ba da shi da wasu mutane guda biyu su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka mata kunkumi ba a komai da su sai lokacin da Allah ya saukar da ayoyin da za su suka barantar da su to daga cikin waɗanda suka zauna ba su je wannan yakin ba akwai wasu munafukai sai aka saukar da aya game da su to wannan ya zama shi ne sanadiyar saukar wannan aya duk ba su zo ba ko sun zo suna tarantsuwa da Allah cewa ai kaza kaza ya sa ba su tai ba akwai daga cikin waɗanda ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wani akwai wani mutum da ake kira aljallas ibn suwaid ibn as-samit ya kasance ɗa ne ga umar umairu nusad shi kuma umairu yana cikin gidansa wato shi jallas yana aure da uwar umair umair ɗan sad don haka umairu yana matsayin agolansa to lokacin da Allah saukar da abin da ya saukar game da munafukai sai jallasu din wanda ke auren mahaifiyar Amr dan Umair sai ce la in kana hadha rajulu sadiqan fi ma yaqulu idan wannan mutum mai gaskiya ne ga abin gadi ya faɗa cewa Allah ya ce kaza game da munafukai inda gaske yake yi lananu sharrun min alhamir to mun hi jakkai zama sharri mana jakkai ma sun hi mu to agolan gana shi Umairu Nusadin sai ji wannan magana yace wallahi ya jallas ina maka rantsuwa da Allah ya kai jallas innaka la ahabbun nas ilayya wallahi kana cikin mutanen da nafi so wa ahsanu indi kuma kana cikin wayanda sun kafi su kyautatawa a waje na wa azmu alayya kana mafi girman mutane gare ni don haka ba ni bukata an yi su da shai'un ya karahu wani abu wanda ke kyama ban bukata ya zan ya kai gare ka amma ka sani wala karkunta makalatar ka faɗi wata magana la in zakartu hala tabla hannaka in ni faɗi wannan kalma ni gaya manzo Allah to za a kunyata ka wala in ka tantuwa in ko ni koyar magana ban faɗi ba tunda na riga na ji ka yar wannan mummunan magana ga annabi la tulika ni wannan koyar da ni zai halakar da ni don haka wala ihdahu ma ahwanu alayhi min al-akhir lalle ɗayan yayin sauki gare ni gara Allah ya kunyata ka da in halaka don haka sai gona ya ce inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata masa abin da shi jallasu ya faɗa to da labari ya kai ga jallasu cewa fa agolanka ya ga mu annabi magana da kai sai jallasu ya zo yana rantsuwa da Allah jawallahi shi yaron ƙarya kai mai bai ce ba umaru ya ce wala karka zama alayya ya hoi min karya to sai Allah ya saukar da gaskata shi umaru din nan ya ce alifin billahi ma kalu wala kad kalu kalimatal kufri wa kafaru bar islami suna rantsuwa da Allah ba su faɗi wannan kalmar ta kafirci ba amma kuma Allah ya ce sun riga sun kafirta bayan imaninsu don da yake su malamai sun ce shi jalla su daga baya tuba kuma tubarsa ta kyautata urwatu ibn zubair shi ma faɗi magana irin wannan yana ce ayat ta sauka ga shi aljallasu din nan lokacin da ce in kana ma ja bihi muhammadu haqqan fa nahnu asharru min humurina hadhihi allati nahnu alaiha idan abin da mamuru ke faɗi gaskiya ne to jakunan gada muke saman su wani gada mun kawo mun yi su zama shari sun fi mu to ina bambancin riwaya shi urwatu da zuwa da wacce riwaya ta gabata shi ya faɗi sunan agwalan nashi ake musabu ake ce mishi madadin wancan da ya ce wato wannan ya ce umair shi kuma ce musabu wannan ainihin bambancin riwayoyi ne kawai yace amma wallahi ya dola shi mun tsaba gwanin nashi ce ina maka rantsuwa da Allah ya kai makin Allah la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima qulta zan gaya mu manzon Allah wagga magana da kan faɗi nan tayi ko musabu ya tashi tafi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina jin tsoron in ni ɓoye wannan magana ban faɗa maka ba alƙur'ani ya sauka ba don gudun a ce na aikata laifi ba ko Allah ya saukar da alƙur'ani kaina wallahi manzo Allah da ban faɗa maka wannan magana amma gudun kada Allah ya azabtar da ni sanadiyar wannan magana da nake ni kyale shi yasa zan gaya maka yace da ni da jallata asaba ta same ni da ban baka labari ba saboda jallasu mijin mahaifiyata na kuma yana kyautata mini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira Jallas sai ce ya Jallas aqulta allazi qalahu Mus'ab shin ka faɗi wagga magana da Mus'ab ya faɗa wa halafa sai Jallas ya rage da Allah bai fice ba sai Allah ya saukar da wannan ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wato lalle suna razuwa da Allah ba su faɗi kalma ba su faɗi kafircin ba Allah ce dama ko sun riga sun kafirta bayan imaninsu. Al'imam Abu Jafar bin Jarir ya ambata ga wani hadisi na Abdullahi dan Abbas yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaune karkashin inuwa wata itaciya yake ce mu inda ke tare da shi innahu sayatiku insanu yanzu wani mutum zai zo muku wanda yake yanzu ilaikum bi ainihin shaytan yana kallon ku da idanun shaytan shi dibin ku da yake da idanun shaytan yake dibin ku don haka idan ya zo fala tukallimu kar ku yi masa magana ku kyale shi falam yalbasu an tala'a rajulun azraqa ba da da ko da faɗin wannan magana ba sai ga wani mutum kawai ya kullu wanda azraqa wanda ke idanuwansa sun zama bulu kalar bulu wada ahu rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira wannan mutumin yace alama tashtumuni anta wa sahabaka akan me kuke zagi na da kai da kai da mutanenka annabi yana gaya wannan mutum da wannan magana fandalakar rajulu fa ja'a bi ashabi sai mutumin ya tafi ya zo da jama'a ta yi fa halahu billahi ma qalu suka rance da Allah ba su faɗi ba wannan razo da suka yi ta idan annabi ya kauda kai daga gare su ya kyale su sai Allah ya saukar da wannan aya ya harifuna billahi ma qalu kalimatul kufr suna rantsuwa da Allah ba su faɗi wannan kalmar kafirci ba haka Uzaifa ibn al-Yamani wanda yake shine sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi mabucin sirrin manzo Allah wata rana yace ina rike da wato akalat raƙumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina jaye da ita shi kuma Ammar shina korowa ko kuma ni akwai da taguwa Ammar shi ya rike da akala hatta za ku nabi laqawa sai mun kai wanda ake kira aqaba muna nan sai ga wasu mutum goma sha biyu bisa ainihin raƙumansu suka gito a wannan akaba ɗin ma'ana niyyarsu wato raƙumansu su firgita raƙumin annabi raƙumin annabi ya zabura ya kaɗa annabi cikin rami shi niyyarsu sai ni faɗakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai ga wasu nauha annabi sai musu kururuwa a nan take sai suka juya suka ba da baya sai mun zala salasalam ya ce muna hal arabtumul qauma kun san wayannan mutanen muka ce la ya rasulullah ba mu san su ba kanu mutalassimin duk sun sa amawuli bai mana dukan sun sa takunkumi tasba sun rufe huskokin su idanu ɗaya sun kamar waje don ka ba mu gane su ba walakin na karar arafna raka sai dai mun san ayarin ko ayarin su wani amma dai mutane ba mu gane hakikar mu ce da wani da wani manzo Allah ce wayannan su ne munafukai har zuwa ranar kiyama munafukai na har zuwa ranar kiyama wai mana su ba ma za su fulo ba shin kun san abin da suke nufi ta wagar kun ga sun yi muka ce manzo Allah ba mu sani ba yace abin da suka nufi da wayannan raƙumman su su gwamake ni su matsar da ni in fada cikin wannan akaba din nan sai su su wazaifa suka ce to ya manzon Allah awala ta tab'asu ila ashairin hatta ya ba'asa ilayka kullu qawmin ra'su sahibin baka aika ma dangin suka ce ga abin da sun kai kana umurta su kode su kawo ma kan wanda ya wannan aikin Allah ce a'a ina kyamar laraba su rinka ba da labarin tsakanin suna cewa muhammadu ya yaƙi da wa'annan mutane sai da samu rinjaye sannan ya dawo yana kashe su saboda haka ya samu zuwa allah sallallahu alaihi wasallam bai kashe munafukai ba sai dai addu'a ce allahumma arbihim bi dubaila ya allah ka jefe su da dubaila sabai ba san abin da dubaila suka ce mat dubaila ala shahabun min narin ya qaw alaniyat kalbi hadi bai halika wata yuda ta wata za ta yabo daga wuta a kaɗa a kan zuciyar ɗin su ya halaka to kuma haka ɗin ya faru kawai mutum zai ji kamar wata yuda kamar shi an kaɗa mai ga zuciya sai ya zama ya halaka haka ammar ɗan yasir ya ce huzaifa ya ba ni labarin cewa cikin mutanenmu akwai munafuki goma sha biyu wanda shi annabi ya faɗa mai sunayen munafukan kuma wannan munafukan la yadkhuluna aljannata ba su shiga aljanna wala yajiruna riha kai ko kamshin aljanna ba su ji sai an kai lokacin da za a ce raƙumi ya shiga kusa allura to idan tana yi a ce raƙumi ya shiga kusa allura ya wuce to za su shiga aljanna kaga abin da ana son da a ce maka ba su shiga aljanna din ko da yake aljanna din nan kalimar tana nufin raƙumi amma wasu malaman tafsiri ce da Allah ce la yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyati sun fassara wannan aljamalu da cewa ya giya a sumuri irin wanga da aka yi don aure jaki eh a wanda irin wanga da yagen da ake na aure jaki a sumuri mai kaurin nan to ba shiga aljanna sai lokacin da aka soka cikin kusa allura shiga ya ko san ba abuna wanda kai yiwa ba saboda ko zarin ma ya kasa cikin kusa allura balle a ce yaggiya wanda aka tunka domin a daure jaki ko yawo to kaga duk dana nuni dai ba shiga wannan aljanna din a kuma duka wannan munafukan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba Huzaifa labarin da suna don haka shi yana da rijistar munafukai gaba daya shi yasa ba wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Umar ya aika mu Huzaifa ce ina gama ka da Allah don Allah ka faɗa min shi manzon Allah bai faɗa ma ina cikin munafukai ba ya ce Umar baka ciki to Umar a lokaci yana halifa idan wani mutum ya mutu za a ji jana'izar sai ya ce a duba mai Huzaifa ya zo to yan ce mai Huzaifa ya zo shikenan sai ya ce ya san wannan mutum ba munafuki tun da shi Huzaifa yana rijistar munafukai duka ya san su idan kuwa kake ai ba ga Huzaifa wurin nan ba to shi ma sai ke zuwa yace to la Allah kila mutum nan munafiki la shi sa Huzaifa bai zuwa Allah ce da wa ma na kamu ba abin da yasa suke musanyama wa'annan illa an aganahumullahu wa rasuluhu min fadlihi kawai sai saboda Allah da manzo sun wadata su daga falalarsa ai wa malin rasuli indahun zambun wai manzo Allah da suke kyama bai da wani laifi a gonsu illa annallaha aganahum bi barakatihi wa yumni safarati wace kawai saboda Allah ya wadata su albarkacinsa da kuma albarkacin jekadancin da ya musu walau tammat alaihim as-sa'adatu lahadahumullahu lima ja'a bihi da arziki ya cika a gare da Allah ya shiryar da su zuwa ga abin da suka zo da shi wato yana nuna sanadiyar zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Madina sai Allah ya bungudo musu arziki ya wadata su shi yasa ma da aka je wani yaki wajen rabon ganimat sabbin shiga musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya rabe ganima gaba ɗaya gare su waɗanga al'ansaru mutanen madina bai ba su komai ba shaidan ya ɗan yawata cikinsu ya nuna wa shato kun gani wa mutum da gaga kenan dai yan wani ya gaba ne ba mu ba ga mun kai wai kaza mun kai wai kaza mun kai wai kaza amma yanzu an samu dukiya duk ya rabe wa yan wani ya kyale mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kira mai lansaru gaba ɗai yana cewa alam ajidkum dallalan fahadakum Allah bi ashe ban same ku batattu ba sanadiya ta Allah shirye da ku suka ce haka ne manzo Allah wa kuntum mutafarriqina fa allafa Allahu fa allafakum fa allafakum Allahu bi ai dawar wace kuke tsakanin ku ma gaba kuke kuna ya kaljuna sanadiya ta Allah ya hada ku ka zama abu guda suka ce haka ne na same ku talakawa ba ku da komai fa aganakum Allahu bi Allah ya wadata ku sanadiya ta duk sanda suka faɗi wani abu annabi ce ashe ba ka za ku su ce Allahu wa rasuluhu aman to haka ne suka yi ta faɗi duk abin da annabi yake ce lalle haka ne a ƙarshe ce yanzu shin kuna son ashe ba za ku so ba a ce sauran mutane kabilu sun tafi da raƙumma da awakai da tumakai da dukiyoyi kuka ku tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai kun kwashe babban kashi saboda su dukiya ta kun ka tafi da ku kun tafi da manzon Allah don haka ko an riga ta wadda a shajife irin yan singlet na wadda Allah ga fata sauran mutane duk babban riga ce ma'ana ko Allah gane ne to anan dai suna gano dai abun da ya shedan na kawai ya saya musu wannan waswasin to wannan ka wannan magana saboda a nuna bayani wannan akiya ba wani abu wanda yasa suke kyamar wanzu Allah kawai annabi ya same su suna talakawa Allah ya wadata su shine ma naqamu illa an aganahumullahu wa rasuluhu min fadli yanzu sun samu wadata don haka yanzu annabin da yake albarkacin sa ne suka samu wannan wadata ta wanda shine suke yayya kamar da Allah madaukakin sarki ya ambata ga wasu ashabul uhud wayanda suka gina ramo suka hura wuta suka kama gasa duk wayanda sun kai imani da Allah ba su bi wannan kafirin ba su ma Allah cewa ma na qawmin illa ayyub billahi alazil amin ba abin da yasa suke kyamar suna kiyya da su kawai sai don sun yi imani da Allah mai girma wanda an kodace don haka Allah ce to wa in yatubu yaku khairan lahum idan suka tuba suka bar wannan munafucin to ya kuwa hayar lahun zai kasance alkhairi gare su wa in ya tawallau idan kuma suka juya baya yu'azzibum wallahu azaban aliman Allah zai musu azaba mai raɗaɗi fi duniya tun nan duniya mana za a kashe su za su shiga damuwa da takaici wal akhirah haka nan Allah zai musu azaba lahira shine azabar wuta da walakanci da kaskanci Allah ce wa malahun fil ardi min waliyin wala nasirin ba su da wani majibinci a cikin ƙasa wanda zai jibince su sannan wala nasirin ba su da wani mataimaki a cikin ƙasa wanda zai taimake su ne ƙoƙarin ba su agaji ko ya azurta su ko ya tabbatar da alkhairi gare su ko ya tunkuɗe musu sharri saboda mai saboda sun kafirce ma Allah sai Allah ci a gaba wa minu
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ولما آتاهم من فضله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون وعاقبهم نفاقا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون نعم Allah madaukakin sarki cewa minhun daga cikin su man ahadallah akwai wanda ke yawa Allah alƙawari yace la in atana min fadli idan Allah ya bamu daga baiwarsa idan Allah ya azurta mu lana saddaqan zamu yi sadaka wala nakunanna min as-salihin kuma zamu zama cikin mutanen kirki akwai wanda suka yi alwashin wannan har yanzu ba a cikinmu za ka samu mai irin wannan alwashi cewa idan ya samu zai yi kaza zai yi kaza na aiki alkhairi Allah ce falamma atahum min fadlihi lokacin da Allah ya musu baiwa daga falalarsa ya wadata su bakhilu bihi sai suka yi rowa da wannan falal da Allah ya musu wa tawallaw suka juya baya wa hum mu'riduna alhali suna masu kauda kai to sanadiyar wannan juya baya da suka yi Allah ce fa'a qabahun nifaqan sai Allah ya biyo musu da munafuki zan munafuki shine karshen su fi qulubi a cikin zukatan su ila yalqawnahu har ran da za su haɗu da Allah bima akhlafu Allah ma wa'aduhu saboda sun saba wa Allah alƙawarin da suka yi masa wa bima kanu yakazibun saboda abin da sun kasance suna ƙarya Allah madaukin sarki a wannan ayoyin ya yi bayani daga cewa daga cikin munafukai akwai wanda ke yaba Allah alƙawari cewa lalle idan Allah ya wadata shi zai yi sadaka zai zama mutumin kirki amma bai cika wannan alƙawarin ba don haka bai yi sadaka ba ga abin da ya da'awa don haka sai munafuci ya kasance shine ƙarshen su munafuci ya zauna cikin zukatansu har zuwa ran da za su haɗu da Allah mu bai da girma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ambata daga cikinsu akwai abdullahi ɗan abbas akwai alhassan albasari cewa sanadiyar saukar wannan aya mai daraja ta sauka ne ga wani mutum wanda ake kira sa'alabatun nuhadibul ansari shi wannan sa'alaba hadisi ya tuzgo game da al'amarinsa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke ibnu jarir ya rawaito wannan hadisi daga abi umama al-bahili daga shi salaba din da kansa yake bada labari cewa wata rana ya ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ud'ullah an yarzuqani malan ya ga talauci ya dame shi sai ce manzo Allah kai min addu'a Allah ya azurta ni in samu dukiya in zama attajiri in zama mai kuɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma wai haka anyawa yi hatarawa kai tonka ya salaba to ya kai salaba ka sani qalilun tuaddi shukrahum a baka ya dukiya ka dan ne wanda kana iya bayar da godiya ta kana iya gode ma Allah da ita khairun min kasirin la tuqiquhu ya fi a baka dukiya mai yawa wadda baka iya gode wa Allah akanta kaga dai na annabi ya dan kwatsai da wannan addu'a din yace sun maqala maratar ura wani lokaci ya koma za ce manzo Allah kai min addu'a in samu dukiya yace amma tarda an ta kuna misla nabiyallah shin sa alau baka yadda ka zan kamar annabin Allah ba yace ai kaga ni da annabin Allah wa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayata ke ga hannunsa laushi ito an tasira ma'il jibalu zahaban wa fiddatan nasara duk duwatsun nan da ka gani zagayen madina wallahi da na so su zama zinariya da azurfa da sun zama amma wallazi ba a saka bil haqqi yace amma kaga bai ba don haka ai ya kamata ka zama iri na kai ma ka dan wadatu da abin da Allah ya baka Shalaba yace wallazi ba a saka bil haƙƙi la inda auta Allah farraqani malan la udiyanna kullazi haqqin haqqahu yace na rantse maka da wanda ya aiko ka da gaskiya shine Allah idan kai mai addu'a Allah ya bada dukiya duk mai haƙƙi zan ba shi haƙƙi cikin wannan dukiya to anan ko sai Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya ga ya dace sai mai addu'a abin da ce Allahumma arzuqu sa'alabata malan Allah ka azurta sa'alaba da dukiya nan ko ta kefarta daga nan mai samu wata tunkiya yana dan kulawa da ita fana matumakin sun ka kama yaduwa kama yan muddudu kama yadda tsutsa ke yaduwa ka san tsutsa nan da nan za ka da taro yauri yanzu bari dan ba da misali irin mutanen mu nan an san irin tsutsa nan da ke kama dangeri a lokaci da ka ɗaya kudan lokaci kaɗan sai ka ga ta ta sake wurin gaba ɗai to haka wannan tumakin na sa'alaba suka kama yaduwa fa baqat alaihi almadina to yanzu dukiya ta don haka birnin madina ya kokonta gare dukiya ta ba zama cikin gari fatanaha ana sai dan hita wajen gari wannan zala wadiyan min auja ta sauka wani rahi daga cikin rahunan madina din har ya kasance sallar azhar da la'asar kawai yake samu ya shigo madina ya jam'i da shi amma sauran sallolin magariba isha ya su ba bai samun damar tawaye jam'in sai dai ya abi can to haka dai dukiyar ta yi ƙara ya haɓaka ta yawaita kai sai da ma ya ƙara nisa saboda dukiyar ta ya ƙara yawa dole ya ƙara yi nesa ga gari ya ƙara shiga daji to ya zama duka sallolin gaba ɗaya biyar babu wanda yake samun zakuwa jam'in sai juma'a kawai amma duk juma'a yana kokari ya kawai sallar juma'a da shi ya koma dukiyar da yaduwa da take yi kai har ya zama da jawab bai samu tawa saboda kula hidimar dukiyar da nisan da yi abin da ya kama kawai sai ya kama tarbon mutanen da suka zo madina yana idan juma'a waɗanda suka zo suka jo a madina suka dawo yana tambayar su labari me ake me ake ciki ya manzo Allah me aka yi manzo Allah sai ya bar ganin sa ko juma'a dan da yake tambaya na cewa ma fa al-salamu ya aka yi da salamu na bar gani ne masallaci suka ce ma ya rasulullah ittakhadha ganaman fadaqat alaihi al-madinatu wato tumaki su yi mai yawa madina ba ta zaunuwa gare shi don haka ya hita ya koma daji shi yasa kan gani ne suka ba shi labarinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya wai hasa alaba ya wai hasa alaba ya wai hasa alaba mana kai ton sa alaba kai ton sa alaba kai ton sa alaba wayo shi to ana cikin wannan sai Allah madaukin sarki ya saukar da ayat da ta umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakka wanda yake za mu kai gari ta nan gaba uzmin amwalihim sadaka ta tahiro wa tuzakkihim biha wannan aya ta sauka da farlancin zakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aika wasu mutane guda biyu su je garugan makiya domin su karɓi zakka ɗayan mutum daga cikin ƙabilar Yuhaina, ɗayan mutum daga cikin ƙabilar Bani Sulaimin, su biya tura su ne masu karɓar zakka. Kuma ya rubuta musu takarda, kaifa ya hu za ni sadakar lalle da za su karɓi wannan zakkar, ya rubuta musu dokoki an san zakkar. Wa ƙala lahuma ya ce masa ya ce musu in za ku je an san zakkar, mura bi sa'alabata wa bi hulani. ku biya yadda salaba da shi da wani wani mutum daga cikin bane su rabi dinnan su ma faho za su da kacewa ku karɓi zakarsu haka ko suka fita har suka je wajen shi salaba suka ce ba da zakka kuma suka karanta mishi wanka takarda ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salaba ce haka yana da ganin wagar da yake ziyata dai haraji na dai kawai kasuwa azalin wanda jangali na ya ba zakata ba ko kuma da ya kama da jizya ni ba sayar wannan abu ya za a ce sai na ba da kaza to ku ta yi dai har ku ƙara karɓa ta kowa sannan ku dawo kaga shi ya samu sa'a haka suka tafi suka tasa mu wancan mutum wanda ba ambaci sunansa ba cikin kabilar sulabi din shi yana jin labarin suna tafe to sai ya zaɓa cikin raƙumman sai ya zaɓi raƙumma waɗanda duk su suka fi yawa da sai cika wayan gari sun zo su zan ba su a matsayin zakka ya tarbo su a lokacin da gare su alo suka ce ma ya ji ba alaika da wa'annan raƙumman da ka ba su ba su waje ba gare ka ba wa ma nuridu an na huza haza minka ba ma nufin mu karɓi wannan gare ka a ga ƙa'ida irin wa'anda annabi ce a amsa ba irin wa'anda manya manya wa'anda ke su sun kafi ba wannan mutum ce bala ko zuwa a ku karɓa ni ni ga dama ni ba shaita wa inna nafsi bi zalika dai bata kuma cikin daɗin rai ni ba ku wannan don haka su za a amsa wa inna ma hiya lahu wannan nashi ne don haka suka karbi wannan raƙumman to falan ma fara gamin sadakati ba lokacin da suka gama tattara duk zakar da suka tattaro suka zake dawa inda sa'alama wa ƙara sai ce aruni kitabaku ba ku gwada min takardar taku in duba wanda zarafi shi ya amshi takardar ya duba ya kalla ya karanta ya ce kai ma hazihi illa ahudul jizya wannan dan uwan jizya ta ne in talika hatta arara ko ta dai sai na shawara kaga dai hazu shi bai amince ba su ba wan talaka suka ko tafi hatta ata yan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam har suka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yana ganin su kafin su bashi labari ce ya wai hasala bace kai tun sa'alama tun bai musu magana ba shi ko wannan sulamin da ya bada wannan mai raƙuman sai annabi masa addu'a sai suka ba shi labarin abin da ya faru tsakaninsu da sa'alaba da kuma abin da shi wannan asulami ɗin ya aikata wannan sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya wa minhum man ahada Allah daga cikin sa ko wanda ya wa alƙawli Allah alƙawli ila in atana salihan idan ila in atana min fadlihi idan ya bamu wani abu daga cikin falalarsa lana saddaqa anna za mu sadaka zuwa ƙarshen wannan aya to a lokacin da wannan aya ta sauka akwai wani daga cikin ƴan uwansa alaba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wannan sai ko ya fita ya ji can daji ya isko ɗan wannan salaba ya ce wai haka ya salaba kai tonka ka shiga uku ya kai salaba Allah ya saukar da alƙur'ani game da kai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza don ka shiga uku salaba jin wannan sai ya hito ya zo inda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya roƙe annabi cewa to ka karɓar min zakar gata na kawo ina mai sha ta riga ta sha manzana ce inna Allah mana'ani an aqbala minka sadaqataka salama koma Allah ya hana ni karɓi zakarka ya shiga ko yana ta ɗaukar yana ɗiba ƙasa yana watsa kansa yana cewa shi ko ya gwani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aikin ka ne kun farko amartuka falan tudini ba umurce ka baka yi biyayya don haka zo Allah ya ce ko ka kawo ka in amsa haka ne ya koma har lokacin rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah ya rasu salaba ko magargada zakkan ne ya kawo ma ababakar wato halifa na farko abubakar siddiqo a lokacin da aka nada sharifa ya zo yana ainihin wa abubakar daɗin baki da nuna sa a tausaya masa ya ce abubakar ƙadi alimta manzilati min rasulillah ka san matsayina ga manzon Allah kayan wannan abu da ya faru gare ni ya faru sannan kuma ka san matsayina a cikin al'ansaru mutanen madina don haka yana roƙon karbi wannan zakatawa abubakar ce lam ya ƙabal hamin karsulullahi sallallahu alaihi wasallama yanzu manzo Allah bai karɓa maka ni zan karɓa shi ma ya ƙi ya karɓa shi ma ba da son abubakar baya naɗa umar radiyallahu anhu shi ma salaba ya koma kawo wannan zakka ce umar ka karɓi wannan zakka umar ya ce manzo Allah bai karɓa ba abubakar bai karɓa ba ni zan karɓa maka to shi ma dai umar har ya rasu bai amshi zakkar tashi ba aka daɗa wasu manunu a fara radiyallahu anhu shi ma salaba ya koma kwaso zakkai ya kawo yana roƙon wasu manu ya karɓa masa ya ce manzo Allah bai karba ba abubakar bai karba ba umar bai karba wani zan karba shi ma dai bai karba ba to a lokacin halifancin usmanu din nan shi ma saliba Allah ya masa cikawa kaga dai zakar ba amshe ta ba to wannan hukubar da aka yi masa na rishi amshi zakarsa da Allah ce bai ma akhalafu Allah ma wa'aduhu saboda sun saba wa Allah alƙawarin da suka yi masa sun ce idan Allah ya ba su za su ciyar to Allah ya ba su hana wani makanu ya kazibun kuma saboda ƙaryar da sun ka zama suna yi sun san ba su iyawa ƙarya ce suke yi ce sa Allah ce fa'aqa bahum nifaqan sai Allah ya biyo da munafuci ya zama shine mayan mai a cikin zukatansu sanadiyan saba na alƙawalin kuma Allah ya ƙaryata su kamar wanda ya zuwa cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alamomin munafiki abubuwa ne guda uku abubuwa guda uku sune alamomin da ake gane iya cewa ne munafiki na farko ya za haddasa ka zama in zai baka labarin shi ƙarya kawai yanzu ya shirga maka ƙarya ce ai ai kaza ai kaza ai kaza wa iza wa'ada akhalafa idan ya alƙawli ya saba wa idza atumina khana idan aka amince masa to sai shi yaudara ya ci amana to kaga wannan alamomin alamomi ne na munafiki duk wanda da dabi'a guda daga cikin su yana dabi'a ta munafiki sai lokacin da ya batta in ka zama kareci kana da ribar munafiki in ka zama mai saba alƙawari kana da dabi'a ta munafikai idan ka zama mai cin amana kana da ɗabi'a ta munafukai to duk lokacin da ka haɗa yana abubuwa guda uku kai ne makarici kai ne saba alƙawari kai ne ci amana to ka zama tataccen munafuki Allah ya kare mu Allah ya ce alam ya alamu ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب na Allah ya ce alam ya alamu shin wai ashe ba su sani ba annallaha ya alamu sirrahum Allah yana sanin asirin su abinda suka yi koye wa najawahum da ganawar da suka yi suka kadaita da wasu na ganawa duka Allah ya sani wa annallaha allamul ghuyub kuma Allah shine masanin duk abin da ya faru Allah ya ta- nuna musu ya san ɓoye, ya san ma abin da ya fi ɓoyen ɓoye. Mana da abin da ka keɓe da kai da wani kuka gana kuka yi asiri, da abin da da kai sai zuciyarka ta nasanta maka, to duka Allah ya sani. Ko sun bayyanar na abin da ya bayyana, to Allah shi dai ya san abin da ke cikin zukatansu. In hasalama amwalun tasaddaqu min hawa shakaru alaiha. ya san wa'anda idan suka samu dukiya za su ba da sadaka za su gode wa Allah akanta kuma ya san wa'anda ke ƙarya ne suke koda sun samu ruwa za su yi su masu ciyarwa din da masu rowan Allah ya fi su sanin kawunan su domin shi Allah ya san gaibi ya san abin da ɓoye ya san abin da bayyane ya san abin da aka yi sirri ya san abin da ke cikin zuciyar mutum sai Allah ce Allah zai da mai zo da makawu'i الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم Allah ya ce allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minin wa'annan da ke aibanta masu neman lada da sadakar su min almu'minin daga cikin mu'minai almutawwi'in sune wa'anda suka bibi dukiyar suka bayar domin neman lada ba ciyarwa ta wajibi ba fi sadaka ta cikin sadakokin wa'anda suka ɗibi dukiyar suka ba su domin neman lada sai zama suna aibanta su wallazina la yajiduna illa juhudan do inda ba su samu ba sai dan abinda suka samu da kyar cikin wahala da abinda suka samu suka diba suka bayar yanzu suna aibanta su wa yasharuna minhum suna walakanta su suna zolayan su sakhirallahu minhum Allah ya walakanta su wala ya saka ya saka muku su akan zolayan da suke wancan walahum azabun alimun suna da azaba mai dadi wannan ma yana daga cikin sifofin munafukai la yaslimu ahadun min aibihim wa lamzihim fi jami'il ahwal da kyar ka samu wani mutum ya kubuta daga aibantawar munafukai a kowane hali zan bawo inda munafuki zai aibanta ka da wahala kai hatta masu sadakan ma ba su kubuta ba idan mutum ya zo bai malin jazirin kalu haza mura idan aka zo ana neman gudunmawa wani ya zo ya bada dukiya mai yasu ce a kai riyata ya don a haɗi na idan ya kada abu ɗan kaɗan su ce kai mai Allah kai da wannan ka gani ba wanda ya kubuta ka kawo da yawa an ce riya ka bayar kaɗan an ce kai mai Allah kai da ɗan ga abu akwai hadisin abi mas'udin inda ce wannan aya ta sauka ne a lokacin da muka kasance muna ɗauko kaya a banmu a bayan muna ɗaukowa muna kawa sadaka lokacin da wata lamar zuwa ya yi kwaciya kowa ya kawo sai ga wani mutum ya zo da dukiya mai yawa ya bayar sai su ce kai wani gariyata sai ga wani ya zo da sa'i guda na dabino ya bayar su ce wannan lagani wa an sarka ce haza Allah ya wadatu daga mu yake da dan sa'in dabino guda to sai Allah ya saukar da allazina yalmizuna almuqawwi'ina minal mu'minina fi sarakati har zuwa ƙarshen aya Imam Ahmad ya fitar da wani hadisi daga Abu Salil ya ce wata rana wa kafa alaina rajulun fi majlisina bil baki wani mutum ya tsaya akan mu nan inda muke zama majalisi nan baki sai yace mini haddasani abi aw am yace babana ko dan uwan babana ya bani labari cewa wata rana ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan baki'a wa huwa yaqulu annabi yana cewa man yatasaddaqu bi sadaqatin ushhidu lahu biha yawm al-qiyamah wa zai bada wata sadaka wadda ranar kiyama zan zama ni ashe sa cewa ya ciyar da dukiya don Allah in cece shi shi mai rawa ya ce sai ni walwale rawani na naɗi ɗaya ko naɗi biyu kasar rawani ana ta naɗa ana ta naɗa to sai ya walwale gwargwadon naɗi ɗaya ko biyu sai ya gunce ya ce ga ta yi sadaka to shi na ya gare don haka bai da ya ba da rawanin duka ya zauna haka nan bai da rawanin don haka sai ya ɗan rage ya walwale ya walwale gwargwadon kewaye ɗaya ko biyu sai yanke ya ce ga ta yi sarka to a wannan lokacin wa adaraka ne ma yadur adam wa qattu ala amamaci abinda ke riska da sai riska sai ni kulle wannan rawanin nawa sai ga wani mutum ana cikin haka ya zo a nan baƙi'a ban ga wani mutum wanda ya fi shi tsanin baƙi ba ko ban ga wanda ya fi zama gajere ba kuma gashi da taguwarsa yana saman taguwarsa kuma taguwar ban taɓa ganin taguwa a nan baƙi'a wadda ta yi kyawun nan taguwar shi ga haɗan tukurun mutum gashi mara kyau gashi baki amma gashi da irin wata taguwa wadda ita sai ce ya manzo Allah a sadakatun cin sadaka ce a bayar manzo Allah ce na'am yace nuna ka zina kaga taguwar nan na ba ku sadaka sai sauka taguwar ya mika ta to sai wani mutum ya dan aibanta shi harare ya tsaye ya tsaye mai zuɗe haka yace haza ya tasaddaqu bi hadhihi fa wallahi la hiya khairun min yace wanga ka sadaka da irin wanga tago ai tago ta hi shi gashi nan baki kirin dan duko su da shi ba abin nan ga tago ai ta hi shi yana fadin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana ce ka zabta ƙarya haka bal huwa khairun minka min hakai din nan wannan mutun da ka ga dan guntu baki yafi ka ai wannan tago haka annabi ya faɗi wannan hasa uku sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wailul li ashabul bi'in min al-ibil bone ya tabbata ga waɗanda adda daruwar raqumma bone ya tabbata ga waɗanda adda daruwar raqumma manzo Allah ya maimaita wannan magana har sau uku duk wanda adda daruwar raqumma bone ya tabbata gare shi sai sabai suka ce illa manu ya rasulullah sai wa abban bai tabbata gare shi ba ala ce illa man qala bil mali hakaza wa hakaza sai wanda ya zan ya ce dukiya haka za haka za ya ɗiba ya basu wani ya ɗiba ya basu wani ya ɗiba ya basu wani to shi ba ɗarura ba ko dubbai gare bane bai tabbata gani shi ba ma'ana da ta gaci yana nufin wanda ya tara dukiya mai yawa ya rike bai ciyar ba to bane ya tabbata gani shi sun maƙala sannan ya faɗi bayan wannan ya ce aflahal muzhidul mujhidu mai taka tsantsan da duniya mai iya ƙoƙarinsa na ga ya samu abin da ya basuwa ya rabbanta ya faɗi shi shi ma so uku almujahid wanda ke ƙoƙari a cikin ibada almujahid wanda adda taka tsantsan ga rayuwa bai da bai tara abin duniya ba a Abdurrahman Auf a wannan lokacin da annabi ya ce a kawo sadaka ya zo da ukiya ta zinariya har guda arba'in. wani mutum daga cikin lansar ya zo da sa'i guda na abinci sai wasu munafukai suka ce to shi da abdurrahman kariya ta yi shi kuma ga da an sa'i guda in kana Allahu la rasul ganiyain an hal sa'i Allah da manzon shi sun wadatu daga wannan sa'in wannan sa'in me zai musu ba su da bukata to haka dai za ka ga suna ta aibanta masu sadaka wanda ya zo da yawa su ce yayi riya wanda ya bayar kaɗan su ce me ya karshe to haka dai Allah madaukakin sarki sai saukar da wannan ayi allazi da almisul da mutawwiina minal mu'minin fi sadaqati wanda ke zargin masu ainihin yin nafila masu sadaka wadda ba ta zakka ba ma'ana ba ta dole ba ta ganin dama suna aibanta su Allah ya ce da kuma yanda yake ba su samu komai sai dan gurgurdon abin da sun ka iya ɗan gwargwadon abin da suka samu kamar yadda muka gari wannan rawanin sai kunci ya ba da kuntu Allah ce suna walakanta su to su ma Allah ya walakanta su kuma ya tanada musu azaba mai tsanani mai radadi a lahira Allah madaukin sarki ya kare mu to tun da dai ya ta halba min cewa lokaci yayi to insha Allah dai nan za mu tsaya fatar abin da makaranta daidai Allah babu ladan daidai kurakurai Allah shahe muna wannan haɗauta mu Allah ya mata albarka sa ta zartan ila garin baki ɗai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah